zulkida lalle ba zulkida بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode wa Allah da ya sake tara mu don ci gaba da karatu a littafinmu na nabiyun rahama kuma yau za mu tashi a sabon darasi da malam ya kawo bayan mun gama dukkan abin da shafi yaƙi da manzon Allah ya yi da jihadin da manzon Allah ya a rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam za mu tashi akan baitin nubuwa tsarin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matan da manzon Allah ya aura su nawa ne menene kuma sunayensu a wata shekara ya aure su kuma ya sai suka rasu na fata an gane to kaga ɗaya daga cikin amfani na karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine duk duniya ka yarda ba wanda kake kauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka kuma sanin tarihinsa da sanin abu ne shafe shi ga baki daya wannan babban abu ne a musulunci da haka dai malam ya kawo wannan darasi ne mai zaman kanshi wanda shi kadai ya isa a ware littafi mai zaman kansa malam ke cewa baitin nubuwa ko ko baitin nabawi gidan manzon Allah da tsarinsa yace kanal baitin nabawi fi makka qabla al-hijra yata'allafu minhu alayhi salatu wassalam yace gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin yayi hijira zuwa Madina lokacin da yake garin Makka to gidansa a nan ne da yake zuwa yake rayuwarsa da kowane magidanci ke rayuwa da iyalinsa a cikin gidan shi wa min zawjatihi Khadija bint Khuwailid yana kuma rayuwa da matarsa Khadija bint Khuwailid ta ce farkon matar da manzon Allah ya aura sallallahu alaihi wasallam a farkon littafin malin ya kawo mana tarihin auren manzon Allah sallam ina fata an gane yace wa huwa tazawwajaha wa huwa fi 25 min sunnihi manzon Allah yayi aure ko ya aure Khadija ina dan shekara 25 shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aurensa na farko shekararsa ashirin da biyar wahiya fi tamanin wa ashirin min umriha alastahi ita kuma khadija tana da shekara ashirin da takwas a zancen da ya fi inganci a wancan farkon kafin mu kumanta ba malam ya kawo dogon bayani dangane da cewa abin da ya fi shahara a tarihi da aka sani na manzon Allah shine ana danganta cewa ya yi aure na ɗan shekara ashirin da biyar ita kuma Khadija tana shekara arba'in wannan shi fi shahara a tarihin manzon Allah to a wancan karan malam da ya kawo ya ce wannan ruwayar da aka samu ta ɗaya daga cikin marubuta tarihi da siran manzon Allah ne amma ruwaya ce mai rauni kuma ya taɓa wa hatta malamin ma da ya karantar da shi shi wanda ya kawo ruwayar cewa manzon Allah ya auri Khadija ce tana shekara arba'in ya ce ya saɓa wa malaminsa da ya karantar da shi domin shi abin da ya kawo kuma tabbatar da bincike na ilimi ingantacce shi tana da shekara ashirin da takwas shi kuma shekararsa ashirin da biyar ba shekarar ta arba'in shi kuma ashirin da biyar ba na fata an gane wannan shi ne abin da su inganci ya ce amma duk da cewa wata ruwaya ta mai cewa shekararsa arba'in shekararsa arba'in tana da khadija ita ta fi shahara ita aka fi sani to haka anan sai wanda ya damu da dukkan a cikin ilimi da kuma bincike akan hadisi da kuma ingancinsa to daga shi Dr. Sani ko Professor Muhammad Sani Allah ƙara masa lafiya ya ƙara masa lafiya da imani da kuma ilimi mai amfani alama layin sa ne hadisi ya yi digiri ɗaya biyu uku duk hadisin manzon Allah kuma a garin manzon Allah ya digiri ko ba Najeriya sai ba ba ta kashi yawa a gurin masu abin ya ji ko ba haka bane kaga sai ya bincike kuma ka tabbatar da haka yace alas sahi a abin da yafi inganci naga tambaye ka yanzu manzon Allah yayi aure ne kada sanawa ka kana da hujja shekarar sa 25 wa ya aura na na Khadija bintu Kuwailis ita kuma shekarar ta 28 a zanci mafi inganci in yace mafi inganci haka kudin suka da yawa amma dukansu ba su inganta ba wannan shi ne mafi ingancin zance cewa shekarar ta ashirin da takwas shi kuma shekarar ta ashirin da biyar shi ne abu da aka ji malaman sunna in suna kwaɗaitar da matasa a kan su aure sai cewa idan ba ka da kuɗin auren budurwa a yanzu naira miliyan biyu ko miliyan uku ka je ka duba wata haka da kuɗin auren zai ko ba ka bane a ya fi haka ma ƙarshenta don inda zai tsaye da ake kira ta ɗauka ko shago za a buɗe akwati tattar wajen guda biyu ko uku na irin masifa ce to yau ra'ayi auren kuma kowanne a sa kaya mai tsada a ciki ka je wani masifa to wannan ka ga akwai hauka a ciki to idan baka da wannan kuɗin sai ka je ka samu bazawara mutum mai kirki sai ka aura to illar ma al'ada shine a gidanku kuma ba masu karatu bane ya hana ka sai su ce maka ba za ka rubu bazawara ba to shugaban halitta fiyayyen halitta wanda Allah ya kuso a cikin duk halittunsa da bazaura ya fara aure kuma babu wata mata da manzon Allah da dadin zama da ita kuma ya kaunace ta kuma yake kewarta kuma yafi kaunarta a cikin duk matan da ya aura kamar na Khadija dukkan su babu saboda an samu takaddama lokacin da bayan ya koma Madina haga tare su kenan ya aure nana Sauda nana Aisha an kowa da sauran duka mata ana zauna a Madina yana cikin gida sai ga wata mata da cijuwa ta shigo sun lala tashi da fara'a ya je taro matar ya shimfiɗa mata mayafin da yake yafawa ta zauna ya girma mata ya karra mata kamar ka ce a yanzu ka yi bako ka kamo shi ka ba shi gun da ka tashi ya zauna har kara ba karan mutum wani a gurin ka ya kawo kaza ya kawo kaza ya ce wannan wanta kenan wannan ai kawar Khadija ce tana tuno min rayuwata da Khadija ashe duk abin da yake da nasha tana kallon sa tace ya mu zalla me yasa kake damuwa da krizin ne kai wata tsohuwa kaza kaza kaza irin kishi na masa din eh inda ga ta ai budurwa ce kana tuna wata tsohuwa gashi Allah ya canja ma don ta fita sai ce wallahi Allah bai canja min ba ta fa Khadija ba a ga da bakin sai faɗa cewa duk matan da yawa kenan babu da ka Khadija tace daga nan ban ƙara maganar Khadija ba har muka rabu tare da manzon Allah ya koma ga Allah tun ta gano matsayinta a gurin manzon Allah saboda kaga shi sunna ce ko mutum ba shi da kudin budurwa sai aure ba zaura saboda ya kare kansa daga halaka idan dattawansa masu hankali ne masu ilimi ne sun san ba laifi yayi ba kawai da ya samu mutum mai daraja mai mutunci kar masu mutunci dama kuma shine asalin abu a aure mutum mai mutunci mai addini sai ya aure ta shi kenan magana ta kare kaga an samu afuwa ko inda sai samun miliyan ɗaya ba karamin aiki bane sai wanda Allah ya sarewa to kaga ba za ka aure sai ga 30 man kasa ko 40 ba ka aure ba to kaga a yanayi ne in kana da kuɗi ai ta mace ba ta yin tsada in kana da kuɗi mace ai ba ta tsada ko miliyan 100 ka ba mace ai ba ta tsada ba ta cancanci haka kawai da matsayi ne in ba ka da shi shi ke ko sai kai abin ta bature da dai ruwa da dai tsaki shi kuma ce cut your cut according to your size kalas yau yau shi ne kawai ina miki ya ce wahiyar ko awwal mata zawaja ha minan nisa'i ita ya fara aura a cikin mata na na khadija bintu kuwailis haka sunanta ko ai Allah taimaki wani wani mai yiwo manzon Allah bai ko ya ce wai mata ta Muhammad ta farko na yawwa shi kansa na jin daɗin watsa da san da tashin watsa sai ya saka wannan wakara ciki ya ce wani sanar wajen ko ina ne alaiha gairaha manzon Allah bai mata kishi ya bar ta rasu ita kadai ya rayuwa da ta tsawon shekaru bai ƙara aure ba sai bayan ta rasu na na Khadija kenan ya ce wa kana lahu minha abna'un wa banatu ya sami ƴaƴaye tare da Khadija maza da mata wa ammal abna ƴaƴansa maza da ya haifa da Khadija falam na isminhum ahadu babu ɗaya daga cikin su da ya tsawon rai ya samu alqasim dan sa namiji na farko kenan sai kuma abdullahi ‘ya'yansa guda biyu maza da ya haifa tare da Khadija, dukkaninsu ba su yi tsaure ba su karsu. Na fata an gane, ya ce wa ammal banatu ‘ya'yansa mata da ya haifa tare da Khadija wahiya, to ga su nan, fahim ne ta ku tsaya ku ji ga sunayensu Zainab, ta ce babbar ‘yasa ta mace, na na Zainab binti Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, wa Ruqayya da kuma Ruqayya, wa Ummu Kulsum da kuma Ummu Kulsum, wa Fadima da Nana Fadima su ne ‘ya'ya mata guda hudu da manzan Allah ya haifa a cikin ‘ya'yansa gaba ɗaya mata guda hudu ne kuma su ne wanda muka amatsayin su a yanzu duka kuma ‘ya'yan Khadija ne kaga kenan sun haifi ‘ya'ya shida da Nana Khadija ɗa ɗaya manzan Allah ya haifa ba tare da Khadija ba shi ne sadana Ibrahim da ya haifa da kuyangarsa Mariya al-Qibtiyya a ga ‘ya'yansa gaba ɗaya a duniya da ya haifa guda bakwai ne dukansu guda uku mazan suka rasu kafin ma su girma kuɗi matan kuma duka sai da aka musu aure tukun suka rasu ke sa da Allah baka ya'ya mata to ka gode wa Allah Allah na san ka sosai ba baka dan ba ko fiyayyen halitta ƴaƴansa mata sun fiyewa akan maza ko mazan ma suka rasu aka bar mata ina fata kuna ganewa to kar kai damuwa dan an ta ka sami amince ka roki Allah ya sa musu albarka wannan shi ne musulunci ko mace ce ko namiji ne duka Allah ba mu masu albarka ya albarkatun da muka haifa ya ce wa amma zainab ko ta farko na na zainab yar manzan Allah fa tazawwaja ha qabla al-hijra ibnu khalatiha sai dan gwaggwanta ko dan innata kai dan innata wace ce inna a Hausa shine dangin mahaifiya kanwar mamarta ko yayarta ita ake cewa inna ko yawwa to ɗan innata sai ya aure ta ma'ana aka musu auren haɗin gida ita da ɗan innata kafin hijiran manzon Allah tun a garin maka ya aure ta yace sunansa Abul As ibn Rabi kuma farrada bainahuma al-Islam daga da aka tura manzon Allah matsayin manzon Allah ya zama annabi ita ta tafi musulunci a hannun mahaifinta shi kuma bai shiga musulunci ba shi mijinta bai musulunci ba karan farko da aka tura Allah ya raba auren tunda babu aure tsakanin mace musulma da kuma miji arne ba a yi sai manzo Allah ya raba auren su ta dawo gida ta zauna kayanta har aka yi hijira suka dawo Madina da ita babu aure tsakanin su sai daga baya bayan an ji yakin Badar aka kama shi Abul As ibn Rabi'a a matsayin fursunan yaki aka tafi da shi Madina aka daure su a ƙarshe ake shawara da mun karanta mu kuma ta ba baya cewa yaya za a yi da fursunin badar ko umar ya ce ya manzo Allah duk a kashe su ba ka umar ya faɗa ba sai baka da ce a ya manzo Allah dangin mu ne ƴan uwan mu ne ni ina ga a daura musu fansa su biya kuɗi sai mu yi amfani da kuɗin gurin sayan makamai da kuma gina musulunci manzo Allah ka ɗau shawara sadan Abubakar da an ka daura musu kuɗin fansa to ita kuma Zainab tana gida ta da cewa ga tsohon mijinta an kamo shi a matsayin farsunan yaki an ɗaura kuɗin fansa a kafin fansa sai ta aiko da sarƙar wuyar da mamata ta siya mata da za a mata aure sai ta aiko ta ce a ba wa mijinta ya fanshi kansa ko kuma gashi a fanshi tsohon mijinta da manzon Allah ya gani sai ya tunowa na na Khadija ya san cewa wannan sarƙar asalinta daga guna na Khadija ne yau daga sai tara mutahabai ita to ga abin da Zainab ta yi ta turo da wannan sarkar don a fanshi tsohon mijinta in kun ga dama ku karɓa in kuka ga dama kuma ku mai da mata kayan kuma a sake shi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe shi kuma daga karamtin da tamar bayan gashi an raba su yana kan addinin arnanci har ma ya zo yaƙar mahaifinta amma duk da gobe ta bar wancan ƙauna tsakanin sun ba ta aiko a fanshe shi kar a kashe shi kada da maka za kaza shi ma sai musulunta kaga karamci ya gamu da karamci sai mu zalata tunda ya musulunta a maida masa aurenta ba tare kuma da an sake sabuwar siga da ɗaurin aure ba wancan auren farko da suke lokacin jahiliyar yana nan bai lalace ba kuna gane a shari'a ko yau shine malaika ne ke cewa wa abul asmi da rabiya fa farqa bainal islam thumma lamma aslama uidat ilayhi bin nikahil awwal bayan ya musulunta sai aka maida masa matarsa da auren na farko ba ce ya dawo da sabon sadaki da kaza da kaza da kaza ba sai ke nuna maka eh ba sai wani aure ba yake nuna maka ne da aka samu mace ta musulunta an raba auren su mijinta bai musulunta ba in bayan shekara ya musulunta shi kenan kawai ta dawo shi kenan ba ya saka samun ɗaurin aure auren su na daɗin nan yayi auren su na daɗin yayi shi kenan yace wa amma ruqayya wa ummu kulsum fa tazawwajahuma Uthman bin Affan radiyallahu anhu wahidatun ba'da al-ukra na na ruqayya na na ummu kulsum dukkanin su waye ya aure su sayyidina Usman bin Affan ya aure su ne daya bayan daya ya aure Ruqayya ta rasu za ta takin Badar ba ta da lafiya sai manzo Allah ya zauna ya jinyar matarsa suka fita yaki suka dawo sun dawo daga yaki an nasara ana murna kuma yana dawo mu cewa ga yarsa kuma ta rasu ana Ruqayya ta rasu bayan an gama Allah kuma sai ya bashi umma kulsum ya daura masa aure da ita shi ma ya ci gaba da rayuwa da ita ita ma ta rasu Allah ce da da akwai wace yar daban da na ƙara ma ya Usman a tarihin duniya shine kaɗai mutum da ya auri ƴaƴan annabi ɗaya su bi mata yasa ga masa zan nurai ne ma abucin haske guda biyu ina fata an gane to kuma wannan zaka zo ka ce zaka zage shi annabi ya yarda da shi ya kaudace a matsayin siriki ya ba shi ƴata da shi ya ƙara mar ya ce da da ma zai ƙara mar kai kuma ka ce za ka zage shi kuma ka zauna lafiya a duniya ka isa kai waye ai ka gamu da bala'i har ka mutu ba kai ba har zuri'ar ka ma Allah tsare imanin yace wa amma Fatima yace amma ta uku ita ce ƴar auta a mata na ƴaƴan manzon Allah ko ta hudu kenan afwan fatar Fatima radiyallahu anha fatazawwajaha Ali bin Abi Talib Aliyu ɗan Abi Alif shi ya aure ta, kuma an san wane ne Aliyu. Aliyu da manzan Allah ta salama suna matsayin ‘ya'yan yaya da ƙani. Na fata an gane, ‘ya'yan wa da ɗan ƙani suke, zala ya ba shi ‘yarsa Fatim ya aure ta, bai na Badar wa Uhudin, an ɗaura musu aure ne bayan an yi yaƙin Badar kafin a yaƙin Uhudu. Mun karanta mu kuma ba a tsakanin Badar da Uhudu shekara biyu ne. haka ne ko? To, a wani tsakana aka ɗaura musu aure yana na Fadima. Mazala ce je ya kawo sadaki, duk da matsayinsa na ɗan uwa na manzan Allah, yana matsayin ƙani ne a gun manzan Allah. Ko? Kuma za a aura shi ‘yar manzan Allah, to je nemo sadaki ba a yin aure a Siloko. Yau, sai ka motsa, sai ka girgiza, ya sa aure, aure gaba ɗayansa maganar kuɗi ce shi. sai ka tashi ka nemo kuɗi din da ka ga Allah magana wadda ka ga sai ya kawo maganar kuɗi a ciki ko yawwa ya sai nemo ya tafi nemo a ƙarshe rasa ya za a yi babu kuɗi kuma yana son aure yana son na faɗi ko saboda ta yi kama da manzon Allah shi kuma babu wanda ya kai shi a cikin halittun Allah gaba gida to wannan ba dole kowa sai na so ba to kuma shi dan gida ne an ci kuma za a bashi to kawo kuɗin sadaki fafutuka ya tafi ya za a yi ya za a yi yanzu samu na Usman ya ce ya Usman na nemi kuɗi zan biya ta daki na Fatima babu ga silke na na yaƙi ka karɓa a matsayin jingina ko kuma ka siya ka ba ni kuɗi ne biya ta daki ita ka kawo sai ya kawo sai ba su kuɗi ya je biya ta daki bayan ya biya ta dakin sa ya ɗauko sakin ko su ɗauka sakin ka na baka ya ce kamar ya sadakin mai biya maka ne sayyidina usman shi ya biya wa sayyidina aliyu sadakin na fatima saboda ka sabanin guda hudu Allah ne haɗa kayansa zaman ka lafiya dukka ce Allah yadda da su suka zama lafiya kawai haka Allah haɗa su shi ya ɗauki kuɗi ya bashi ya je biya kuma ya bada masa gasa ta ka rike dukka na barma ya ce ko na ne wa min auladiha inda kuma ta haifa tare da Aliyu ita na Fatima Al-Hassan ta haifi ɗa na farko aka sa masa Al-Hassan ko aka haife shi aka su gun manzon Allah ya masa addu'o'i ranar bakwai ga haihuwa ya yanka masa ragon sunan shi kuma ya sa masa suna Al-Hassan bayan wasu shegu lokaci shekara ɗaya ne ko shekara biyu ne ta sake kuma samun haihuwa aka haifi ɗa namiji hallau na biyu aka kawo shi za su masa Husaini ma'ana Hassan kyakkyawa Husaini kuma wanda kyan bai kai na Hassan ba tasgir ne aina Hassan shine Husaini asalin su ba ƴan biyu bane amma haga Bahaushe Hausa Fulani saboda tsabar kaunar manzon Allah kuma gashi ba ai karatun irin wannan na kakaka ba daga haifi yan biyu ma a kasar Hausa na sunan su kawai Hassan Husaini jikokin manzon Allah ne su kaga su a gida karrama su ma ake daban da sauran ayan gidan sha'anin su daban ne a gun Hausa Fulani yan biyu amma dai asalin ba tagwaye bane daban da ba ka bisa yaya da kani ina ba ta an gane kuma ta haifi mace ta uku ta sunan Zainab sannan kuma ta haifi ta hudu masa Ummu Kulsum kaga sunan yayinta mata ta saka ƴaƴanta mata ita wannan Ummu Kulsum din wata ta ƴar auta abu na Fatima da Aliyu bayan ta kai lokacin aure kuma waye ya aure ta Umar bin Khattab saboda haka kaga idan ka zage wani ka daf to ka shiga musifa kan musifa saboda me ka zage shi dan cewa kai kana son sadana aliyu kadai baka son umar to kuma gashi sadana aliyu kuma ya bawa umar auren yarsa da baya san shi bai dade shi ba zai ba shi auren yarsa to haga jahilci musifa ne da kuma san zuciya Allah ka tsare imanin mu ka ganar da masu zagin su dena to yanzu su ne ƴaƴan na Fatima guda hudu abinda muka sha faɗa za ka zana maganar ahli baiti to ba za ka da kuma saka na zainab da ummu kulsum a cikin ayyana fatima ba hasan din ma ba suka saka shi ba kawai husaini husaini da ƴaƴan husaini kadai imamiya ƴaƴa limamai guda goma sha ɗaya na na bangaren shiya imamiya duk bangaren husaini ba bangaren hasan ko ɗaya to me yasa alhali kuma yayansa ne to Allah ya tsare imanin to wannan shine tsarin abin da ake tafi a kansa wanzu mun ji matar maza ta farko da 'ya'yanta ita masu ma da 'ya'yansu ko wasu daga cikinsu ko misali na na zainab ita ma ta haihu har ma ga hadisi ƙararrawa da kusan kowa san shi ana karanta shi mazala yana sallah zai ɗauko zai ta gidan sallah sai ga umaima yar gidan zainab ce sai ya ɗauke ta yanzu ya taro ta ma tana tafiya tana faɗuwa saboda yarinta sai je kamo ta sallallahu alaihi wasallam ya zo a yi sahu ya shiga limanci ya ce istahu wa atadilu ya gama abin da za a yi sai rike ta a hannunsa an yi kabarar sallah kuma yana kuma karatun sallah in ya gama karatun sallah zai ruku'u sai ya ajiye ta yi ruku'u in ya dago yi sujuda ya dago sai ƙara kuma ɗaukar ta saboda nake ƙaunar ta haka har a gama sallah eh za ka iya mana za ka iya mana amma ba za ka zo ka mutane kuma aliminci a masallacin ka tun da haga misali kawai ka sau da yariya ta kanas dan kai haka ba za ta kuma yayi ba ai ba ya ba ya ce ni ara kuma baya ba yawwa sai ka dawo amma misali kana sallah sai abin ya faru kana sallah a gida kana nafila sai ga ka ta taho gadan gadan kawai ba ba kaza ba ka fice ba yara kanana to ba za ka kore ta ba ba za ka ture ta ba saboda shi annabi annabin rahama ne na fata an gane sai ka dauke ta kana sallar ya halatta har ka samu daga cikin manyan limamai na musulunci yana sallah sai rawanin sai warware kasan mutanen da din rawanin su ba wai irin namu dan kankan nan ba zai ce kaman yaji goma ko yaji biyar haka eh sai warware yana sallah kawai sai da jarin kararo yana da fahimi kyau ya gama hadawa ya ci gaba da sallah kasan ya gama kuma mutane akwai irin yan usare ko to yayi aiki a sallah me ya kamata ai sai ya shuru ya ce musu umama bil imama wal imama bil umama manzo Allah ya rike umama ga abin da ya tabbata har ga musallaba so dai so bi ba to saboda ka wannan aikin da manzo Allah ya yi a cikin sallah kuma bai ba wani kuma sallarsa dan ni koro na gyara wani na gyara ba wani na ga Imam al-Bagawi ne ba mu shiga namun tana da shi ne insha Allah yace ummahatu mu'minin radiyallahu ta'ala anhunna matan manzon Allah iyayen mu'mini Allah ya kira su cewa su iyayen mumine ne yanzu mamarka da ake ta maka mamarka ce ai ba ka da tabbas mamarka ce sai da wasawa suka faru ko to amma ta wannan duk matar manzon Allah Allah ne ya ce uwa ce a gunta to yasa wani lokaci ni bana mata da hankali duk wanda zai zagin uwarsa wai ba zaga ba duniya eh duk mutumin da kaji ko kuna hira ce ai ni ko uwa ta kaza ai wannan ba bakin hira bane kamata ya kanke alaka da shi ko ce ma ai ni ko ubana to wannan ba mutumin kirki bane ba mutumin kirki bane ba a ai misali da iyaye akwai irin waɗannan maganganun su ai na musamman ne ai ba kuma su faɗa ba ai ni ko kaza ina kaza kaza to wannan ka yanke alaka da shi kuma zai iya ma komai a duniya da cin mutunci dan baya jin girman iyayensa na fata an gane ai ko a gidan giya akwai baba ai amma shi zai ka ta masa babawo ko ko kuma ce ya baba sai an za saboda shi ba baban gaske bane baban kirki bane a to ai yawancin samarin yanzu yawancin su ai ba su da'a saboda iyayen nasu ma ba sa'ar bane a yanzu zaka ga wanda misali wanda kamar baban shi wata ta'ana ba ɗaya ɗaya ne masu tarbiyar ai to hibe mai me ya koya ba abin da ya bi san ma bai san me zai gya na gaba da shi me zai gya abokin sa ba ya dauka duk magana iri ɗaya ce kuma magana ba iri ɗaya bace abin da ga abokin ka daban na yayan ka daban na baban ka daban kowa da irin matsayin sa to magana sa kuma daban kowa da inda ake gaya masa amma bi bai ka zama ya baba sai ga kuma yaro ka haife shi kaga babu tarbiyya yauwa to kaga shikenan kalas ba yauwa ko ka ce baba ko ka rabu da ni kawai inda ba zai ta mun magana ba ko yauwa to shi Allah ya soki ai rai tarbiya bala'i da za al'umma yasa duka cikin kunci a yanzu babu tarbiya ta lalace sai da Allah ya taimaka yace dudan nabi sallama duna ghairihi min ummatihi an tazawwaja bi akthar min arba niswa yace ya halatta wa manzon Allah shi kaɗai banda wani ba shi ba cin al'ummarsa ya auri mata sama da hudu shi Allah ya halatta masa haka ya ce fata zarwar sallama talata wa asharata imra'atu sai ya auri mata goma sha uku matan da manzan Allah ya aura guda goma sha uku na fata an gane wa da an tisa'in amma ya rasu ya bar mata tara ya rasu ya bar mata tara su suka masa takaba wa ithnani tawaffiyata fi hayatihi mata biyu sun rasu tun manzon Allah na da rai suka rasu kaga sun zama nawa goma sha ɗaya biyu sun rasu kafin shi ya rasu ga tara ya bari kaga sha ɗaya ina fata an gane ina miki ihdahuma khadija wanda suka sa mata manzala kafin ya rasu wanda suka riga shi Usailu Khadija wa ukra ummul masakin Zainab bintu Khuzaima tace Zainab bintu Khuzaima zara ya auri mata masu suna Zainab su biyu Zainab bintu Jahash da kuma bintu Khuzaima ita wannan Zainab din bintu bintu Khuzaima ana mata laƙabi da cewa ummul masakin ma'ana uwar marayu saboda mace mai yawan taimakon marayu da gajiyayyu da sauransu wa isnani mata biyu kuma tukan sha uku kenan ko lam yadkhul bihima bai ma tare da su ba suka rabu bai shiga da su ba ma kwata kwata bai ma ba tare da su ba ya sake su ɗaya daga cikin su aka mata wani abu kamar wayo ko makirci ta tambaya me manzon Allah ya fi so a faɗa mar aka ce haka ta guri kanka ce a'udhu billahi min tana zuwa ta faɗa sai ce laqadis ajartu min azimi kin nemi tsari da kariya daga gurin babba Allah mai girma saboda ka wannan ta koma gidansa gurin iyalinta ya ce a ɗauki kaza kaza kuma a bata aure ya ƙare so haka da yake Allah bai kaddara mata wannan ni'imar ba ya ce wa hahiya asma'uhunna malaka cewa ganin sunansu za a jero ma dan kaji a matsayinka na musulmi baligi babban mutum ya kamata ka san matan annabinka guda nawa ne kuma me sunayensu abun kunya ne da kaskanci da rashin da kuma ma cewa ka shiga ma masifa a tambaye ka matan manzon Allah nawa ne kada kai da mu ko wannan abun kunya ne gaskiya abun kunya ne kamata yayin da ka san Fatiha duk ka san su kawai shi ne cikakken kana son manzan Allah cikakken kuma ka damu da sha'anin manzan Allah amma zan ka zo ka tara mutane kamar guda hamsin ka ce to ya faɗa muku mata manzon Allah nawa ne zaka sha mamaki ba ma matasan ba har manyan eh eh a karka zara ka yi haƙuri ala saka da alkhairi tun da aike ka san su gabaki ɗayan su ai to da ma tara kan kafa ɗin su ai ka gama kuma ga su nan yanzu za mu karanta mu ji amma da mun kiza hankalin mutane shine ya kamata ka san su ka haddace su sai da komin dare ko me kake aka ce maka matan manzon Allah guda nawa ne kar ka faɗa kai tsaye babu wani tunani ina fata an gane sunayen su fa kawai ka faɗa kama wannan bala'in bari na baku labari na ga wani bidiyo na Dr. Muhammad Al-Arifi ɗaya daga cikin manyan malamai ne fa a Saudiya masu yin da'awa masu yin wa'azi yace shi dafta ne yana karantar a jami'a yace yana karantar da yan jami'a aji hudu level 200 ya tambaye su da wani abu yazo zo har sai su faɗa masa matan manzon Allah ya shabun gagara yi ita yace Khadija yace na'am Khadija cewa kuma sai wani yace Amina wani ya ce fatima hajji wannan ai bala'i ne waɗin kankani bala'i ne waɗin kankani ba saboda ka san matan annabinka ka san sunayensu in ka yafi aya ka sa sunayensu don ka nemi albarkar irin ɗabi'unsu na fata an gane duk ka saka sunan matan manzo Allah ko ya nuna Allah baka mata har su ƙare ba shi ganin ka more ba ita ta farko ta ce uwar gida ko eh yake cewa shi waye wancan mawaƙin nan yace Khadija bintu Khuwailid al-Azdiya na na Khadija bintu Khuwailid al-Azdiya wasaniya ta biyu Sauda bintu Zam'a tazawwaja Rasulullah fi Shawwal sanata ashara ibn al-Nubuwa manzala ya aurna na Sauda bintu Zam'a ita ce mace ta biyu da manzala ya aura ba da surar Khadija dan ita ta rasu a shekara ta tara bayan turo mazala a matsayin annabi ya kuma aure ta a matsayin shekara ta ashirin da biyar ya kai shekara arba'in ya zama annabi haka shekara su kenan da aure goma sha biyar sannan kuma suka rayu shekara tara yana annabi haka auren shekara ashirin da hudu sai ta rasu ta bar shi da 'ya'ya a lokacin kuma garin maka ya yi kunci wanda yake ba manzan Allah ake kyale shi saboda imarsa a cikin Qurayshawa shine Abu Talib shi ma sai ya rasu ya rasu da ɗan kwanaki kaɗan kuma ita ma ta rasu ita kuma ya dawo cikin gida cikin ɓata da take tararsa ta tareraye shi ta kwantar mar da hankali ai mun tarihin ta ma ko kan da aka fara turo masa annabi abin nan mala'ika dutsen Hira da ya je ya dawo gida cikin firgici yana cewa zammiluni zammiluni lullubuni da kashi to ala nafsi ina jiwo kana tsokan da game da aljini ya buɗe min ido ta ce masa kalla ta ce wallahi a'a la yukrika Allahu abada kai kam Allah ba zai kaskantar da kai ba ba zai gama ka da bacin rai ba har abada ta kwantar masa da hankali lokacin ba ba fa musulunci ma lokacin fa amma saboda mace ce mai hankali mai basira kuma babbar mata ce mai daraja kafin ya aure ta manyan mutanen maka ne suke son aurenta daga 'ya'yan sarakuna da manyan masu kuɗin ƙasar ta ƙi ta ƙi ta aure su tana matsayin kuma ba zawara ce tanda taɓa yin aure ba zawara ce ta ƙi ita kuma ta ga ɗabi'un manazan za ta ce ta kuma tana son ya aure ta ba shi ne ma'aurenta ba ita ta nemi ya aure ta babbansa da yake ya san wace ce mai daraja ce sai yadda da can da ta masa aka ɗaura musu aure to haka bayan ta rasu mazala ya zauna a cikin kunci har ma na kiran wannan shekara a tarihi da cewa shekarar bakin ciki manzala ya gamu da damuwa sosai garin makka yayi zafi ga mutsin lamba qurayshawa yayi yawa wanda take kwantar masa da hankali a gida matar shi ta rasu ta bar shi kuma da yara kanana ko anan ne mu ta rasu ta bar miji da yara ai na cikin masifa ku tashin hankali ta masa ne shi ne ya ce mata aka zallabe shi ta ce masa ta kwanta masa da hankali ba ita ɗin ce mana yi mana ita ce ne ce ta jinjina masa kwanta masa da hankali ba ita ce har ma ya zo gida yana je ta tare shi da murna a tafi a goge masa jiki a bashi ya zauna a je ɗauka masa ɗan wani ruwa mai sanyi ko wani kaza kaza sai Allah ya turo mala'ika ya ce ga can kadi tana dawowa za ta ka maka wani abu na sha in ta zo ka ce Allah yana gaishe ta kuma kamar ta albishirin gida na karau na gilas a aljanna wani ɗakin gida manshin ko ka ce villa ka san house daban manshin daban villa daban ko a turanci haka ne a wasu ne ban san me za ka ce ba kamar ka ce fada haka fada a gida da yawa ne a cikin fada to irin wannan shine ka ce villa kamar ta albishirin gida na karau na gilas a aljanna wanda shi a gidan babu hayaniya kuma ba a gajiya na na kadiza kenan ina fata an gare to sai ta rasu garin maka yau manzon Allah zafi ya shiga kunci ga rasuwar mata ga rasuwar babbansa ga matsin lambar kurishawa ya yawaita sai Allah ya turo a ɗauki manzon Allah a kai saman saman bakwai mana idan duniya ta kika da mutanenta to kana tare da Allah kwantar da hankalin haka shi kenan ko ila ta Isra'i da Mi'raji to da kadi kenan so bayan ta rasu ne kuma sai dai aura na Sauda binti Zam'a wace ce ta ma da cijiwa ne kuma kamala yace ya aurata ne a shi a watan Shawwal shekara ta goma bayan annabta sai ya aura na Sauda binti Zam'a bayan suwar Khadija ko binahu shaharin da kamar wata ɗaya da suka je da wata ɗaya sai ya auri sauda binti zamba kisa idan mutum yana da sukuni to sai kamata ya aure ba guda ɗaya ba saboda irin wannan kisa mata kuna tare tare su akwai ciwon sa yayi yawa sosai sannan kuma matsalar shi ne yanzu ƴaƴan ma sun muku musu akwai wahala sosai akwai wahala sai dai Allah ma gam da katar to kuma ga Allah ta dauki daga bisani insha Allah yace wa tuwfir lil madina kuma ta rasu da ita a Madina fi Shawwal a watan Shawwal da yake ko na fata an gane sanata al-arba wa 50 shekara ta 54 bayan hijira ta rasu kaga nana Sauda binti Zam'a kenan sai ta uku a cikin matansa Aisha binti Abi Bakar Siddiq nana Aisha yar Abubakar Siddiq ita kuma Allah ne turo mar ita da hotonta aka ba malaka ka manzon Allah aka ce rike wannan ka bude matarka ce a cikin wani kyalle na alhari na aljanna aka turo manzon Allah hotonta zara da ya bude sai ga Aisha ce yar aminin sa ko mai karancin shekaru ya karama sai abin ne manzon Allah ya ji wani irin haka aminin su kuma aure yarsa na ba ta an gane ka san babu wanda ya gamu da wahalhalu kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya gamu da kalubale mai yawa amininsa kuma ka ci aure ƴarsa. Kristo, wannan abu tunda na Allah ne zai zartar da shi. Za ka je ciwo sa bakar ka aura min Aisha. Ya ce, ya mun zalla ƴarka ɗin? Ya ce, eh, Allah ya halatta na aure ta, tunda ban yi na ya fita ba. Kuma Allah ne ya ce na aure ta. To, ai yalla magana ta ƙare. Sai aka ɗora musu aure kuma. Tana ƴar shekara shida aka ɗora musu aure. Ta zawwajaha ya ce ya aure ta ne fi shawwal ita ma a watan shawwal ba da rawajihi bi sauda bi sanatin bayan ya auri saudat binti zam'a da shekara daya wa qabla al hijra bi sanatayn wa kamsata ashhur kuma kafin a hijira da shekara biyu da wata biyar wa hiya bintu sitta sinin tana a shekara shida aka daura musu aure shekara shida aka daura aure aka gama ta ci gaba da zama a gidansu na fata an gane wa buniya biha fi shawwal ta tare a gidan manzon Allah a watan shawwal bada hijira bayan an yi hijira bi sab'ati ashhurin da wata bakwai ga shekara biyu da wata biyar aka daura aure ga wata bakwai bayan an yi hijira aka daura ta tare a gidan manzon Allah kaga shekara uku cip da daura musu aure kenan ta zauna a gidan shekara uku bayan daura musu aure domin lokacin da kai shekara tara kenan ko ya ce wahiyar bintu tisa'at sinin tana ɗan shekara tara malamai suka ce na musulunci ashe ya halatta a aura aurar da mace in ta kai shekara tara ko matukar musamman a ce Allah mata ƙilar jikin da za ta karɓar ɗa namiji ya halatta saboda ka wannan abin da tura su tusa al'umma cewa ba za a aurar da yarinya ba ko ta kai shekara ha takwas shekara kaza wannan ba musulunci bane arnanci ne sai suka yi mutane wani dilwaye mai kamar wanka sai mutumin kirki ya fito yana son yar wani shi munin ya san wani mutumin kirki ne amma sai ya ce to ba za a mata aure ba sai ta gama makaranta ta fa gama sakandare fa wai ba za a mata aure ba sai ta yi digiri ko ta yi kaza ta ƙare kuma da yawa da yawa ba duka ba da yawa hakan ya yi jazo kuma illoli a rawar ita yarinya ko saboda na shafar mana mu nan ƙasar hausa fulani har gobe har bibi duk da gana ta boko har yanzu nan wallahi har yanzu bai gama shiga dukkan mutane boko akwai abin da ba a canjawa yanzu wanda ya boko da gaskan gaske da wahala kuma ya auren ta jami'a yana da wahala ba ya yadda kuma sai dai zai nemi sakandare wani ma ya sami masa yar ha islam musulma cin mumina tun ko kuma shi dakta ne a karatun boko ya yi nisa ma sosai amma ba zai yadda ya auri kuma ta gama jami'a ba to haka ashe mu har yanzu illar da bokon yake jaza matanmu ta fi yawa akan alherinsa to babu laifi a ya auren ta yi karatun kuna sha'awa a gwani himalayansa da ba amma ka ce wai dan wancan karatun ba za ta yi aure ba ka raba su da masu kwanta na gaskiya in ta shiga makarantar kuma kaɗan daga cewa da ke jaza mata shi karatun boko shine alal aƙalli ko ba ba dukan su bane suke iskanci ai amma dai ina saka mata mai bushewar ido a kunyar da take da shi da bayan ta gama sakandare kan ta gama jami'a a kunya 100% zai dawo 25% ta zubar da 75 din saboda gogayya da maza za ta ɗauki maza a matsayin kai kamar wani wani ɗinta ne abokananta ne ma kawai abokananta ne da su suke kaza suke kaza ta ma din cewa namiji namiji bare wani rasa tsakanin su to haga wani makarmi illa bace ita kuma kamalar iyamace shine zan tana da ɗabi'a guda biyu kunya da kuma kara wannan ka ɗabi'a guda biyun har ya fi ilimi ma muhimmanci a gun iyamace kunya da kara ya kuma ilimi muhimmanci a gunta kuna ganewa da yawa daga masu ilimi idan ba su da kunya da kara ai masifa ne masu kai nasara ma babban arne cewa ya gentility without morality is nothing but calamity kaga shi kenan ba aya ma ba hadisi kar ma sha wahala saboda ka in mace ta rasa kunya ta rasa kara ba matar aure bace kuma wallahi in kawai ta kai da na sani saboda ba su da respect ko za ta yi kasan shi dubu karatun boko babban illarsa shi ne shi gaba ɗaya kamar dibe da yake za ka iya talentin profession kama a karatun boko ba a cika rasa gashi kaga ana rasa to an zo kana son ka samu kwalin ne shi sa shi ba sai tawana ka da ya zama ka rabu kun rabu kenan ba mutunci ba a to ya mutunci da ke ya mutunci ne ya sa shi ba sai tun gana maka azaba kafin ya baka ya sa maka hannu to da kuma su hankali to wannan haga illa kike jaza mana mu a society saboda haka ba a ce kar ta yi karatun bokon ba amma in tana karatun bokon ta samu mutumin kirki da kai da mutumin kirki ne zai aure ta har ka hana ka ba ta aurenta in so shi in ga cewa za ta yi karatu ba za ta yi karatu ba wannan bai shafe ka ba dan rayuwarta daban arzikinta daban kai ma arzikinka daban an rasa mijin aure an koma islamiyya an saka hijabi kuma ga rayuwa mai cin kuɗi ko mun su tsada ko ba a samun kuɗin ko kai kanka da kace baban nata sai ka ji ka gaji da ita saboda tun da ka aife ta tana ganin kai kai talatin hajji ma ka zuba daɗi sa in ta samu mijin aure kuma wani abu da Allah ya mace in tana ganiyar bidirtakanta tana samun masoya da yawa a lokacin to kamar taure a lokacin tana wuce wannan itsin kuma to fa sai kada kuma da faciya eh gaskiyar magana ke gaskiyar magana ke gaskiyar magana ke suna nan wallahi saboda ka sai mu kanmu fada mu taimaki ƴaƴanmu da kannanmu mata saboda su amana ne babbar darajar ƴa mace ne ta yi sa'a a duniya mafi girman sa'a ta duniya ta samu miji na gari domin shine abokin rayuwarta idan Allah ya kaddara mata shekara 60 a duniya kan ta mutu to haka galibi an mata wai tana shekara 20 to fa 40 tana me tare da mijinta kaga ai ta ji dadin rayuwa so Allah ba su maza na gari a ƴan mata kuma ku iyaye ku canza ɗabi'un ku in mutumin kirki zo neman aure ka ba shi kawai ba shi kawai su tafi Mm. Mm. to ai society ne mai da su haka dan kawayensu ne to ai sai kawayensu ne har suke komai bambanci ita bata je makarantar boko bane amma kuma manzon Allah a matan da ya rayu da su bana na Khadija ita yafi kauna ita yafi so na na Aisha domin an tambaye shi ya manzon Allah wa ka fi so kawai sai ce Aisha kai tsaye mutum ya ce ya manzon Allah a maza nake nufi ya ce babanta shikenan goma da goma kenan ko sai dan gata to kuma sai waya gari manzon Allah yar Umar bin Khattab ta zawaja shi sallama fi sha sallama fi satai rabi'a min al-hijra manzon Allah ya aurata shekara ta hudu bayan hijira matar bada zuwa bila safata ashhur an yi aurenta da manzon Allah da wata uku ta rasu nana Zainab binti Kuzaima kenan fi Rabi'il akhir ta rasu a wata Rabi'il akhir a shekara ta hudu bayan hijira fa sallallahu alaihi wasallam annabi sallama wa dukkan bil baqiya manzo Allah ne mata sallah shi da kansa kuma aka binne ta a baqiya sai mata ta shida ummu salma tace ummu salma sunta na gaskiya kuma shine hindu binti abi umayya hindu binti abi umayya aka ce a cikin matan manzon Allah ita wannan ummu salma din kwararriya ce a girki an jaji akwai waku har daga cikin darajar ya mata shi ta iya girki da nau'insa da iya sarrafa shi shine dan kai baki baka jin wani shakku a gidanka in kana da irin wannan matan ko ko ka samu wata mai gas akwai mata masu masu kuzari wanda ko mun da zaka baki ta kuma abu cikin gaggawa kuma kaga Allah ya sa albarka kowa ya samu abin da yake bukata eh ita ce ummu salma kenan ana mata lakabi da cewa a sunanta na gaskiya Hind binti Abi Umayya ina fata an gane وهي بنت أنات إناكو وكانت دا كافو منذ الله تا كسنتي تنا قرقشن أبو سل أبي سلمى شنو بدون تكينا نفركو وتشي وله منها أولاد سن أهل كمدا أبو سلمى فمات عنها سيرسو فتزوج سلمى في ليالي باقين من الشوال سنة الرابعة سيمن الله يا أوريتا إسر أورانتا لمنزل الله شنو وترانا أبو سلمى يا زو جدا ya ce mata ayyo manzala ya mana karatu an saukar da wata aya Allah ke cewa wala nabul wala kuma shay'in din ko yace kuma Allah ya faɗa cewa duk wanda wani abu ya same shi sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa qil li minha to Allah zai masanya masa sama da abin da shi ya rasa din in kai wata asara na fata an gane to in ki faɗi wannan addu'o'in Allah zai masanya mara abin da ya fi shi ita ma sai ta haddace ana nan sai mijin ce rasu ta tuno wannan addu'a sai ta faɗa bayan kuma ta faɗa ai ta ce ah to ni yanzu a cikin sahabban nan gaba daya wane ne ma ya kai Abu Sulma bare ya fi shi sai ta ce ah amma kuma ai manzon Allah ne ya faɗa ka ta shuru kawai ta bar wa Allah lamarin sa ta gama ta kaba sai ga din sabon manzon Allah a faɗa mata in ta yarda ka san mata mata ne fa su manya ne manzon Allah fa yace a faɗa mata in ta yarda zai aure ta to bari ka ji hankalinta ta ce a je a ce wa manzan Allah tana da sharɗi yasa ita mace ita ta musamman ce mai hankali shi da ke girma mata kuma ke lallaba ta su zauna lafiya karfe yau ba a cewa matar me a to baka da hankali ne kawai kai ma bace a dole ka ce matar me a wannan ba mutum bane ya ce a faɗa mata a faɗa mazala tana da sharaɗi mai sharaɗinki ta ce ni mata ce da na girma kada zai daga cikin gidanka matanka ba su kai ni shekaru ba a samu matsala sannan kuma ina da zafin kishi kar in je wata ran wani abu na ga an yi wani abu kishi kama ni na yi wata mata wani abu na faɗa mata wata magana kai kuma ran ke ɓaci ko kuma ita kai na faɗa maka wani abu ran ke ɓaci kuma Allah zai la'ance ni saboda ai zama da manzo Allah ba da yake zama da kowa da kowa ba sannan abu na uku ina da ƴaƴa marayu to haga wannan sharadi ne masu ƙarfi haga nan ya nuna maka zurfin hankalinta manzo Allah ya ce to ai cewa ke babba ce ta na bige shekaru haga ba wannan maganar kenan haga ni a gona ke yarinya ce kenan na fata an gane cewa kuma kina da ƴaƴa ‘ya'yanki a ‘ya'yana domin baban ‘ya'yan ɗan uwana ne na shayarwa mun sha nuna mata ɗaya da ni da shi suwai ba kenan ko ba za ka na cewa ana iya manzan waka ba manzan Allah jikin adana ɗan suwai ba ai ya sha nuna suwai ba kafin a kai shigun halimatar sa'adiyya ɗan suwai ba to duka sun sha nuna ita wannan suwai ba ɗin ku yangar abu jahil yace kuma kishinki zan miki addu'a Allah ya rage miki haka ba sai Allah ɗauke duka ba a ba zai ɗauki duka in ya ɗauki akwai matsala ai kishi abin mace ai wani ɗan kwalliya ne ai sai da kare ya zama hauka kuma yawwa shi ne kuma sai za a ce za a roƙi Allah ya rage miki shi sai maza Allah kuma ya aure ta ummu salama kenan na ba ta gane to kuma sun yi rayu da manzon Allah ta rasu ita ma a Madina shekara ta hamsin da tara bayan hijira sai mu tsaya anan ko eh baba ali ya ce lokaci ya tun dan kuma ya ta duba agogo sai mu tsaya anan yanzu mun karanta mata nawa mun karanta shida idan Allah sa muna raye kuma sai mu ci gaba da sauran sai mu ji su insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi